أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم karatunmu na littafin buguyatul mustafid sharhin muniyatul murid na sayyidi muhammadu al'arabi a sa'ihi radiyallahu ta'ala an muna cikin almadalabu sadisu daga cikin sab'u matsali shafi na 63 za mu tashi inda malam yake cewa ilam anarallahu kalbi wa kalbaka bi anwarin imani wal yaqin ya ce ilam ka yi sani ya kai muridi sadiki a narallahu kalbi wa kalbak Allah ya haskaka zuciyata da zuciyarka ya haskaka zukatanmu bi alwarin imani da haskake-hasken nan na imani wani yaƙini da kuma haskake-hasken nan na yaƙini wa a maddana jami'an Allah ya mana madadi gaba ɗayanmu bima amadda bihi ibadahul muttaqina da irin abun da yayi wa bayinsa masu tsoron Allah madadi da shi annal ittisal ilahi kasancewa ita yalwar ubangiji wanda yake arzuta bayinsa da ita alladhi la yahtamilu alhasr wanda baya daukan tsarewa yalwar falalar Allah la yahtamilu alhasra baya kunsar tsari a ce an yi wa yalwa ta falar Allah iyaka ko an tsare ta daga kaza zuwa kaza ba ta karɓan wannan tsari walatta na yi haka nan ba ta ƙunsar ko ba ta karɓan tikewa a ce ta tike ta ƙare ya abba in hisarul mawahibin ikita sasiya almawahibu ko ko al-ittisaul ilahi yalwar falalar Allah ya aba yana ƙin inhisarar mawahibi tsarewar wannan baye-baye al'ikita sasiya na keɓance-keɓance wani minahil istifahiya da kuma baye-bayen Allah na zaɓi wanda ya zaɓa yake yi wa wannan baiwa da wannan falala to ba a yi wa Allah tsari cikin abin da yake bayarwa fi nau'in cikin wani nau'i min anwa'i sifatil kamaliya daga cikin nau'o'in sifofi wacce take cikakkiya aw sinfin ko wani kala min asnafin nu'util jalaliyya wal jamaliyya daga kalolin sifofi na jalala wal jamaliyya da kuma sifofi na jamala la'anna al-musiba li tilka al-mawahib wal adaya domin wanda yake kwararo wannan baye-baye da kyaututtuka wal mukassis wanda yake kebanta bayinsa bitilkal mana'i da wannan baye-baye wal mazaya da darajoji huwal maula shine ubangiji aljawadu mai yawan baiwa alkarimu mai karamci zulfadlil azimi ubangijin falala mai girma wa daulil jasimi ubangijin kyauta wacce take mai gwabi alfa'ilul muqtari shine mai aikatawa kuma da zabin sa ba tilasta masa ake yi ba almawsufi shine abin siffantawa bi kamalil iktidari da cikakkiyar kudura allazi la yus'alu amma yaf'alu ubangijin da ba a tambayarsa ga abin da yake aikatawa a ce Allah dan me ka ba wani kaza kai wa wani kaza dan me ka hana wani da wani ka ba su wani da wani dan me ka dora wani jinya ka ba wani lafiya dan me ka talauta wani ka arzuta wani dan me kai wa wani musulmi kai wa wani kafiri ba a tambayar Allah ga duk abin da ya aikata wa ya kaluku ma ya sha wa ya kataru shi ku Allah yana aikata abin da ya ga dama da abin da ya zaɓa wa iza kana subhanahu huwal mawahib li tilkal mawahib wa iza kana subhanahu idan Allah madaukakin sarki ya kasance huwal wahibu shine mai bin baiwa li tilkal mawahib ga waccan baye baye almanihu shine mai yin kyauta li tilkal takasisati ga wancan keɓance keɓancen daraja warragaibu da ababen kwaɗayi na falala wa kana subhanahu in dai Allah ya kasance shine fattahan mai yin fatahi na wilaya ala dawami abu sa dawama ta gane ai ba ma fatihu ba fattahu a cikin suna la ba akwai alfattahu ba in ya zama shine fattahan mai yawan buɗe ala dawami abu sa dawama ko yaushe yana siffantuwa da wannan sifa wahaba ya zama mai yawan baiwa bilan kila'in ba tare da yankewa ba wadan siramin ba tare da katsewa ba to fa kaifa tanasiru mawahibuhu li awliyaihi to ta yaya kake zaton baye bayansa za ta tsaru li awliyaihi ga waliyansa masoyansa in har kafirai zai ba su ni'ima da jin dadi a rayuwar duniya ya ba su ci da sha da sutura da wadata ya ba su lafiya da yayaye to ta ya kake tunanin baiwar Allah za ta tsaru li awliyaihi ga wasu daga cikin masoyansa waliyai fi shayin cikin wani abu min al'anwa'i na nau'o'in abin da yake ba su wani ajinasi da kuma jinsin abin da yake ba su ai bai kamata in har dai kada da wancan kuma ka ce ai baiwar da yake yi wa waliye wato tana da iyaka auta dukulu minahuhu ko kuma baye bayansa min ha baiwarsa a ce ta dukulu ta shiga likasati asfiya yi baiwar da yake wa keɓantaccen zaɓaɓɓun bayinsa a ce tana shiga ta dukulu tana shiga ta haka yi tsace babiɗin ƙarƙashin wani kewayewa na wani tsarin wani aukiyasin ko kiyastawan wani makaluki fahazal asulu wannan asali da muke magana a kai na baiwar Allah yauwa in a hakamtahu ilman in ka kyautata shi ta ɓangaren sani ka san shi da kyau wa fataha Allahu alayka fit tahqiqi kuma Allah ya bude zuciyarka cikin sakankan cewa bihi da shi zauqan wa fahaman ta bangaren dandanan ma'arifa da kuma fahimta ta kwakwalwa to in dai har ka samu wannan yasulu alayka al-ittila'u ala tawjih iktilafi mazahib al-awliya in kayowa ko hangowa ala tawjih abu sa fuskantar iktilafi sassaɓawan mazahibin auliya matafiyar waliyai to ya sulu aleka yana sauƙaƙa gare ka hango wannan da fahimtar wannan wancan mashayarsa kaza ne wancan fahimtarsa kaza ne wancan ɗariƙarsa madadinta da falalarta da matsayinta kaza ne to wannan za ka iya hango wannan wa alami tawafuki ɗara'iƙin da rashin muwafaƙa na ɗariƙunsu wancan ɗariƙarsa ana istighfari adadi kaza ne wancan kuma ɗariƙarsa kaza ake yi saɓanin na wancan wancan salatin annabi kaza ake yi a waccan kuma kaza ake wancan hailala kaza ake yi a waccan kaza ake wancan ayatul qur'ani kaza ake karanta a guri kaza a can kuma kaza ne ko kuma wancan lokutan su kaza ne da kaza da kaza wannan kuma lokacin sau ɗaya ne kawai a yini da kwana ko safa da yamma ne kadai ko kaza kaza dai gashi nan duka wannan ba saɓani ne da zai kore wato haɗuwarsu da kuma cewa duka su abu ɗaya ne ba wayan hannu laka ma ya shikilu alaika ko ma yi shikilu alaika abin da ke rikitar da kai yana warwarewa gare ka abin da ke rikitar da kai min tabayun azwaqihim na bambance-bambancen ɗanɗanansu na ma'arifa wa haqaiqihim da haƙiƙance haƙiƙancin wa da haƙiƙance haƙiƙancensu wa ta'rifu mujibal inkari min al-ba'd minhum za ka san abin da yake wajibta yin inkari daga shashin amawa minhum ga waliyai da suke inkari alalbabi abu ta wani shahi wa mu'amalatu da mu'amalarsa iyahu ga wani shashi bil haɗi da sanarwa min ƙadarihi daga darajar wancan wal gabdi da rintsewar ido ga manin hangowa falala da Allah ya yi wa wani daga cikin arifai ko waliyai to fahina izin yayin nan la yastafi zuka ba zai gusar da kai ba zahiru ahwalihim shine fa'ilin yastafi zuka la yastafi zuka zahiru ahwalihim mabayanin halayensu to ba zai gusar da kai ga barin yadda da abin da suke kai ba wala yahjubuka an al-istimdad minhum wal iktibas min nuri kamalihim wannan sassabawan auradansu da ra'ayoyinsu da mashayarsu to ba zai tsare ka ba anil istidadi ko anil istimdadi gabanin neman madadi min daga gare su wal igdi ba su da tosana min nuri kamalihim daga hasken nan na cikar ma'arifarsu wa tarsaku qadamuka insha Allah ta'ala kuma duka jikinka za ta tabbata in Allah ta'ala ya so fil mutaba'ati cikin bibiya liman ittakasahu minhum imamaka ga duk wanda ka rike shi shine jagoranka a cikin su dan cewa ya saba da wancan ko wancan ya saba masa ko wancan alal misali yayi inkari ga wani abu da yake cikin dariƙar wancan shi ma wancan yayi inkari ga wani abu da bai gane ba na dariƙar wancan to ba zai tsare ka an istimdadi minhum gabal neman madadin su wal iktibasi min nuri kamalihim da kuma iktibasi shine dosana daga hasken kamala su na ma'arifa ba kuma wata zaku kadamuka insha Allah ta'ala fil mutaba'a duka dikin ka zai tabbata in Allah ya so cikin bibiya liman takassahu minhum imamak ga duk wanda ka rike shi shine jagoranka daga cikin su fa alqaita ilayhi qiyadaka sai ka jefa masa jawuwarka kamar ka mika masa igiyar da ka daura auyanka ka danka masa ya ja ka duk inda zai je wa mallaktahu zaka mallaka masa zimamaka ragamarka to fatazfaru sai ka rabauta fatazfara fatazfara yaminuka damacinka za ta rabauta bi kimiyya sa'ada da kimiyya ta arziki wa tastantiju nata'ijun najahi kuma fa'idodi da natija na samun bukata tana haifuwa min muqaddama ta hadhihi fa'ida daga gabatarwan wannan fa'ida da na kawo maka ko tafiya ta yi zulfi na ji ai waliwa ne ya saba da waliwa ne ko cikin sharaɗin ɗariƙarsa shi ya ce a ɗariƙarsa ba a kaza wancan kuma ya ce shi a ɗariƙarsa ana yi to ko da ka tarar da irin wannan bambance-bambance na sharuɗa to shi kenan za ka samu amfani daga muƙaddima na hazil fa'ida wannan fa'ida da ya kawo maka anan wa ta'asiru zauƙan ko kuma za ka samu wani ɗanɗano na ma'arifa alamar kila isharata abu sa gurbin wannan ishara da nai min qaulihi ta'ala daga fadin Allah ta'ala da yake lil ladina ahsanul husna wa ziyada al husna al janna sai ne daga cikin sunayen aljanna ina ina fata an gane Allah ya ambace ta da al husna a gurare daban-daban hal gunda yake la yastawi minkum man faqa min qabli fatihi wa qatala ulaika azamu da rantan min allazina amanu min ba'du wa qatalu ko wa kullan wa'ada Allahu al-husna yawa shi nake nema wa kullan wa'ada Allahu al-husna kowanne Allah ya masa alƙawarin aljanna to anan ma lil ladina ahsanu al-husna al-husna aljanna ta tabbata lil ladina ahsanu ga wanda suka kyautata sannan sai Allah ya ce wa ziyada da ƙari in alahira ne ziyada shine ganin Allah bayan an shiga aljanna akwai ƙalin ni'ima shine ganin Allah wanda ya fi aljannar daɗi in kuma a nan ne da Allah ce asalin husna wa ziyada ƙali shine ma'arifa da Allah zai yi musu tun a nan duniya shine nan malam yake nufi a nan za ka gamu da wani zauki alamar ƙibin ishara a bisa gulbunan na ishara da aka same ta min ƙaunihi ta'ala da fadar Allah ta'ala da ya ishara cewa lilazin asalin husna wa ziyada wanda suka kyautata aljanna ta tabbata gare su da kuma ƙarin falala da baiwa da darajoji da Allah zai ta ba su tun a nan duniya ko yace suka ci gaba da kyautata ayyuka to Allah kuma zai ci gaba da yi musu baiwa da falala da kuma karamci tunda Allah ce la in shakartum la azidannakum in kuka gode wa Allah kuka bauta masa to zai ƙara muku to koyaushe kuma mutum ya ƙara to ya ƙara kyautatawa ya ƙara gode wa Allah to Allah zai masa ziyada cikin falala da baiwar da ya masa a duniya ballantana kuma an je lahira to alhamdulillah sai mu taƙaita Allah